إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 29 ga watan almuharram shekara ta 1443 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da shida ga watan tara shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu a cikin darasin mana littafin wiqayatul insan من الجن والشيطان نبب مالمي الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى يقوى wannan shine darasin mu na uku a cikin littafin wancan sati da ya gabata mun fara karatu ne a cikin muqaddima muqaddimatu at-tab'atu al-ashira muqaddima ta bugu na goma bayan mun karanta muqaddima ta bugu na goma sha ɗaya yanzu mana cikin mukaddima ta bugu na goma mun tsaya ne kuma a daidai inda malam yake mana bayani game da wa min mazayil ilaji bil qur'an daga cikin falaloli ko amfani na magani da alqur'ani wanda malam ya kawo mana wasu abubuwa kamar guda hudu to daidai inda malam ya sa walakin nan muka dakata anan zamu tashi insha Allah ta'ala malam ya ce walakin sai dai دخل, دخل أمر العلاج بعض الشباب الذين لم تستووا سوقهم في الاستقامة malaiti sai dai duk da wannan falaloli da amfanunnuka da muka ambata na magani da alƙur'ani wasu daga cikin matasa sun shiga cikin al'amarin magani da alƙur'ani lam tastawu suquhum fil istiqama irin matasan da kafafuwansu ba su daidaita wajen bin Allah maɗaukakin sarki ba su kansu suna buƙatar tarbiyya da kumawa a ƙara yin karatu amma sun shiga gaba gaɗi cikin harkar magani da alƙur'ani malai ce walam yambij ilmuhum fil fiqhi ilmin su wajen fahimta addini bai gama nuna ba wa akhadhu yu'alijuna bil qur'an kawai sai suka afka suka shiga cikin yi wa mutane magunguna da alƙur'ani mutashabbihina bi ahmad bi za'amihim mutashabbihina bi ahmad bin hanbal wa bin taymiyyah rahimahumullah malai ce su ariya wasu wai suna koyi ne da manya manyan malamai na addini irin su ahmad bin hanbal ash-shaybani da shaykh islam ibn taymiyyah Allah madaukakin sarki musu rahama su ariya wasu yadda waɗancan malamai manya-manya dakka wanda kowane kafarsa ta tsaya abin da ya shafi ilimi da tsoron Allah da tsantseni da bincike da kaiwa da kuma wa akan addini kowanne ɗaya daga cikinsu duniya ta shaida akan haka a kansa to yadda suka tsaya suka yi magani da alƙur'ani shi ma sai ya ce ai da su yake koyi yanzu to amma matsalar shine bai biyo irin hanyar da suka biyo ba bai hau layin da suka hau ba bai tsaya ya nuna a ilimi da tsoron Allah kamar yadda su suka nuna ba kawai sai ya shiga abin kai tsaye malai ce hum lam yatimmu hifdhal qur'ani ba'd malai ce ko da hadda alqur'ani ma bai ma kammala ba bai iya ma haddace alqur'ani gaba ɗaya ba bal wa qad la ya'rifuna nawaqib alwudu'i yace malam yace ba ma zancen hadda alqur'ani ba kabar hadda alqur'ani a gefe ko da masu warware alula in ka ce abubuwan da suke warware alula kai tsaye ba zai iya kawo maka ba bai san su ba au arkanas salati ko rukunan sallah bai san rukunan sallah ba aw shuruta sihhatiha ko kuma menene sharadan ingancin sallah ma bai sani ba fadlan an ghairiha min umuri dinihim ballantana wasu abubuwa da suke manya-manya ciki-ciki a cikin al'amuran addini waɗannan ƙananan ƙananan ma idan ka tambaye su za su tsaya su ne maka kai ko muka ba su baka amsa cikakkiyar da zaka gamsu da ita to kuma aka shiga cikin manya manya matsalolin addini ba su sani ba malai ce wa ghayatu amri ahadihim yace gayar makurar al'amarin ɗaya daga cikin su annahu hafizar ruqyata aw qara'a kitaban aw kitabaini thumma bada'a thumma bada'a yu'alij yace babban abin da suka dogara da shi shine kawai ya je ya samu ayoyin ruqya ya haddace shine kawai waɗanda ayoyi ake karantawa mara lafiya idan bashi da lafiya idan aljinu sun shafe shi to su kadai ne kawai sai je samu su ya haddace ko kuma ya karanta wani littafi guda ɗaya ko wasu littattafai guda biyu wanda suke bayani game da ruqiya ƙananan ƙananan risaloli da malamai suka rubuta akan abin da ya shafi ruqiya sai je samu ya dan haddace mai biya na dan fahimtar larabci ko kuma an karanta masa ko ya ji wani malamin ya karanta a rediyo to kawai sai je dauka shi kenan shi ma ya zama malamin ruqiya da an yi ruqiya a can a kirawo shi an yi mai aljanu ya fada a can a kirawo shi da sauran shi kenan shi ma ya zama mai ruqiya malam yace fa idza bihim yaqauna fil mahdhuri wa hum la yadruna irin wannan abubuwan sai ka samu irin waɗannan matasan kuma suna afkawa cikin abin da shari'a ta hana shine al-mahdhur sai ka samu suna shiga cikin abubuwan da shari'a ba ta so shari'a ta hana su wa hum la yadruna alhani ba sani ba su kansu ba su san abin da suke kuskure bane me dalili malai yace li jahalihim saboda jahilcin su ga shari'a addini ba san shi yadda ya kamata ba fantasharatil bid'u fi ilajihim malai yace to irin wannan sai ya jawo bid'o'i suka yada a cikin kokarin yin magani da suke yi da alqur'ani wa kafuratul khurafati sai ya kasance kuma shirme ya yawaita a cikin abubuwan da suke aikatawa mala ya ce wa sababu zalika amrani abinda duk ya haifar da haka sababan wannan shine wasu al'amura guda biyu ga su kamar haka al'awwal mala ya ce na farko jahalul mu'aliji bi umurid dini shine wanda zai yi magani da alqur'ani wanda zai karanta mutum alqur'ani ya samu lafiya idan bashi da lafiya to shi kansa ya jahilci alqur'anin ko kuma ya jahilci abubuwa da yawa daga cikin addini dan ba kawai ka iya karatun alkur'ani ne da ka za ka zo kai allan dungure ka shiga cikin harkar ruqiya ba sai ka san al'amuran addini idan ba haka ba shedanin da kake mu'amala da su za su bullo maka ta wata hanya kuma su halakar da kai kai kanka maimakon ka rinka yin ruqiya ta shari'a kana fitar da aljanu sai kuma ka zama wani dan karan boka a gefe baka sani ba wallahi za su aukar da kai cikin ramin da ba za ka iya fita ba da sunan ruqiya to dole sai ka fahimci alƙur'ani da hadisi da duk abin da yake da alaƙa da shari'ar musulunci to rashin sanin su ga addini yadda ya kamata sai haifar da su sai haifar musu irin wancan abin malai yace afani na biyu tasdiqul jinni tasdiqul jinni fi kulli ma yukhbiru bihi suna gasgata aljani cikin duk abin da ya ba su labari da zarar sun fara mutum ruqiya idan aljani ya bayyana yake yana magana a bakin sa to duk abin da aljani ya faɗa sai su yadda idan ma cewa sai an je an yi kaza an yi kaza sai su ce to shikenan sam'an wa fa'ata ce ai ba za mu fita ba sai an je an yi kaza ba za mu fita ba sai an hana kaza sai su bi umarnin wannan aljanan wajen aiwatar da abin da ya faɗa mala yace li'annahu ahyanan yuqaddimu al-jinniyu bi nasa'i yuqaddimu al-jinniyu nasa'ih lil mu'alij fa yaqulu fa yaqulu masalan wani lokaci zaka samu shi aljanin da ake yi wa ruqiya wanda yake ruqiya malamin da yake ruqiyar aljanna zai rinka masa wasu nasihohi yana gaya masa wasu maganganu misali sai ya ce masa inna halata kaza irin halin da mara lafiya yake ciki ba za a samu waraka ba iqra laha ayata kaza sai an karanta aya kaza da kaza wato shi aljanna ma zai gaya maka ayar da zaka karanta masa in kana so ya fita kamar barawo ne ko mara gaskiya ko mai laifi ka kama shi to shi wannan barawon kuma da gaskiya shi zai gaya maka hanyar da zaka baka hukunta shi ko kuma hanyar da zaka baka sa shi ya daina wannan abu kaga ko shakka babu wannan akwai matsala a ciki kai da kake ka kama mara gaskiya kai ya kamata ka sayar da ake da shi wajen hukuma za ka kai shi afuwa za ka yi masa nasiha za ka yi masa kai ne ka sani amma sai ya ce maka to da Allah yanzu dai abin da nake so ga abin da za a yi ga abin da za a yi sai ka ce to shikenan ba matsala kaga akwai matsala to abin da yake faruwa kenan shi aljanin shi ya shiga ciki da zalunci ya shiga cikin mara lafiya da zalunci kuma lokacin da ya bayyana a bakin mara lafiya sai ya ce maka to ai in dai ana son mu fita aya kaza ita za a karanta mana kuma sai ka ce to ai shikenan tunda ya faɗa shikenan sai ka karanta tunda kai ka iya karatun alkur'ani malam yace a أو اكتب, أو اكتب القرآن بطريقة معينة ثم افعل به كذا وكذا مثلا كوكما شيء الجنة يتسي سي أربط آية كذا دا كذا مثالي sai ambaci wata aya a cikin alƙwani sai ce sai an rubuta masa aya kaza da kaza a cikin allo ko a cikin takarda ya sha ko an mai laya ko abin da ya kama da haka sai ce aikata kaza da kaza da rubutu fa ya akhudhu bi nasihatil jinn su irin wannan masu maganin saboda suna da karancin fahimtar addini sai ka samu kuma suna daukar irin wannan nasiha da aljanu suke sai su amfani da ita mimma hada bi kafir minhum ay yaqa'u fil mahdhurat wanda hakan shi ya kai su shi ya tunkuda su ya ja su zuwa ga afkawa cikin abubuwa da yawa da shari'a ta hana malai ce mimma balagani min hadhihi almahdhurat daga cikin abubuwan da suka ishe ni labari ya zo min ko na gani da idona cikin abubuwan da masu magani suke wanda ya saba wa shari'a shari'a ta hana su ga su kamar haka malai zai kama wasu abubuwa da dama yace na farko kitabat kitabatul qur'ani ala jismil maridi zaka samu wasu daga cikin masu magani da alqur'ani suna rubuta alƙur'ani a jikin mara lafiya a jikin mara lafiyar za a ce za a rubuta alƙur'ani a ƙirjin mara lafiya ko a bayansa ko a hannunsa ko a goshinsa ko a wani ɓangare na jikinsa duk ana yi a ce za a rubuta wata aya ko ta addu'a a jikinsa wannan abu ne da shari'a ba ta yadda da shi ba abu na biyu daga cikin abubuwan da suke kitabatul hurufil muqatta'a fi awwali suwar ala asabi'il maridi sukan samu harafai waɗanda suke yankakku na farkon surorin al'ur'ani irin su alif lam mim sad qaf ha mim irin dai waɗannan alhuruful muqatta na farkon al'ur'ani to sai su ɗauke su sarin a rubuta su akan ‘yan yatsun mara lafiya misali ‘yan yatsunsa guda biyar ne sai a rubuta ha'un nan mimun ko a rubuta alif lam mim sad haka sai a rubuta wasu abubuwa makamancin haka wannan duk suna yi abu na uku kitabatu nunin makaluba alal jabha ko kuma a rubuta wa mara lafiya nunun nunun dai da aka sani nun guda amma a juye a juye sai ta haka kenan an fahimta maimakon a rubuta ta ayyade take sai a rubuta ta a haka a juye sai ta kifa kenan idan aka tashi rubuta ta kuma ana za a rubuta a goshin mara lafiyar abu na hudu كتابة لفظ الجلالة على قماشة وحرق وحرق وحرقها ويش ويشمها المريض rubuta sunan Allah maɗaukakin sarki akan wani tsimma ko wani hankici sai a samu ɗaya daga cikin sunan Allah maɗaukakin sarki ar-rahmanu ko ar-rahimu ko al-maliku ɗaya daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki da su masu maganin suke so su amfani da shi sai a samu ɗaban nan ɗan hankici haka sai a rubuta babba haka idan aka rubuta da 'yan wasu rubuce-rubuce a gefe da suke yi sai ya umarci shi wanda aljanin suke jikinsa ko shi wanda aka yi wa asiri ko wanda yake mara lafiya sai ya kona su a cikin garwashi idan ya kona sai ya rinka shakar wannan hayakin da yake fitowa daga cikin garwashi duk da sunan magani da alkur'ani ake haka nabi na biyar itlaqul bakhur afna'ul ilaj shine amfani da wasu irin turarruka yayin magani yan uwa anan wajen dole tsaya dan fadakar in ja hankali musamman ga wanda suke kokarin yin magani da alkur'ani galibi irin wannan harkoki na turarruka ya yi yawa abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar koyarwa da aka samu da tun daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zuwa sahabbansa zuwa wanda suka zo bayan su duk abin da aka samu shine a karanta alkur'ani mai girma idan mutum ya gamu da matsalar aljanu ko sihiri kuma insha Allah ta'ala wannan aljanun ya fito ko kuma sihirin ya lalace abin da aka samu kenan to amma yanzu lokaci ya zo wasu sukan yi amfani hatta da wasu irin turarraka da nufin fitar da aljanu ko abin da ya kama da haka sai a samu wani mugun turare wanda a lafiyance yana cutar da mutum yana cutar da lafiyar mutum sai a shaƙa wa mutum sai a shaƙa wa mutum ko kuma a samu wani turaren wuta mai wari sai a sanya wa mutum na taɓa ba mu labari ina ji cewa akwai lokacin da aka wasu wata makaranta ce ta islamiyya haka yaran sojan mutum biyar ko shida da yawa ta suka tare irin wannan aljanu ɗaya daga cikin malam ɗaya daga cikin malaman makarantar muna da alaka da shi yazo gida ya kirawo ce da Allah in zo na zo muka je makarantar da sauransu to ana cikin abin sai wani daga cikin malaman sai je to ya zo da wani turare wani irin turare ne na wuta haka aka je aka samu garwashi wallahi ana fara sawa yaran turaren kankace me sai gashi da sun miƙe suna ta ihu suna cewa ai mun dawo mun haka mun dawo hayyacinmu da sauransu wato wani irin turare ne riga ta sai da ta fi sati tana warin turaren wallahi kuwa saboda warinsa to shi ne da nake tambayar shi dan uwan da ya zo turaren sai ke cewa ai wani ne ya bashi na ce da Allah da me da me ake hada shi da je ya bincike daga cikin abubuwan da ake hada shi har da jaba wallahi wannan ni da shi yake ga daga cikin abubuwan da ake hada turaren har da jaba kaga ko Allah madaukakin sarki bai sanya warakan mumini a cikin abin da yake na najasa kowa ya san wace ce jaba to wallahi haka ake wasu abubuwan abubuwa ne masu cutar wasu abubuwan najasa ne ake hadawa a turare kuma za a kori aljanni to duk wannan ya kamata a ce masu magani da alkurani su lura da shi abubuwan da duk ya saba wa shari'a ya kasance sun guje shi saboda haka malam saboda yayi mu marasa sosai da harkar ya san abubuwan to shi sa yake kawo mana abubuwan da duk wanda yake da alaka da abin ko kuma ko baka da alaka da abin a baka a ce kai wani mara lafiya ka ka kai shi to a guji irin waɗannan abubuwan in dai karatun alkurani ne a yi shi amma abin da ya shafi wani tararraka da sauransu ka watsar da shi kada kai ba daidai ba ne abu na shida malai ce annazuru fi wajhil mariba afna al ilaji wasu daga cikin su zaka ga suna kallon fuskar idan mace ce mara lafiya suna tsira mata ido suna kallanta li ya'rifa naw' al jinni dan shi mai ruqiyar wayya san nau'in aljanin da yake jikin ita wannan mata bi za'amihi da riyawarsa wai kallon fuskarta da yake yi da yanayinta zai gane wanda irin aljani ne a jikinta sai ma ce wa nazuru ila nisa'i haramu irin wannan duba da mugun kallo ko da namiji zai mace haramun ne a addinin musulunci ba daidai bane malai ce abu na bakwai daga cikin abubuwan da ake marasa kyau ya amuru lil mariba shi mai magani zai umarci mara lafiya ayyar fa'a ya daihi ya daga hannayensa afna alqira'a lokacin da yake karanta alqur'ani thumma yukhatibu aljinniya qa'ilan sannan sai ka ji shi mai maganin mai karatun yana cewa da aljanin da yake jikin mara lafiyar in kana bihi sihirun idan ya ɗaga nan sai ya ce in kana bihi sihirun in dai akwai sihiri ne a jikin wannan mara lafiyar fabum ya daika to damƙi hannunka wa in lam yakun bihi masun faftah yadayhi idan kuma wa in lam yakun bihi masun idan kuma safa aljanu ne ba sihiri bane to ya bude hannayensa an fahimci bambancin ko ai akwai bambanci tsakanin almasu da asihir ko shi almasu shine kawai aljani ya ga dama ya zo ya shiga cikin mutum ya cutar da shi asihir kuma shi aljanin turo shi za a yi ta hanyar ya cutar da mutum ta wani nau'i daga cikin nau'ikan cutarwa ma'ana wani ne zai je ce aiwa wani sihiri a haukata shi to sai a turo aljanin sai ya je takara wajen haukata mutum za a ce a je a kashe mutum za a je a ce aiwa mutum kaza a makantar da shi ko a gurguntar da shi ko a yi masa wani abu to sai shi bokan ya tattara da shi da aljanin da yake wa da suke masa aiki sai ya hada abin da zai hada sai ya turo sai ya turo wannan aljanin wajen mutumin da ake so a cutar sai a haifar da wannan abu to sukan yi haka sai sai ce idan sihiri ne a jikinsa damƙi hannunka idan ba sihiri bane buɗe hannunka to wannan ma sukan yi malai ce abu na takwas alƙira'atu alal mariba biduni wujudi muharrami ma'aha wani lokaci masu karatu da alƙur'ani wani yana ɗaya daga cikin mafi girman kuskure da masu karatu da masu rukiya da alƙur'ani suke yan uwa yana ɗaya daga cikin mafi girman kuskure shine yin karatun alƙur'ani ga mara lafiya ba tare da muharramin mace ba idan mace ce wacce ake wa karatun yan uwa addinin musulunci ya haramta namiji je ya kadaita a wani waje daga shi sai mace wannan haramun ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce duk lokacin da namiji da mace suka kebe na ukun su shedani ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana haka yace iyyakum waddukhulu ala nisa yace ahir dinku ina gargadin ku a cikin hadisin bukhari da muslim ina gargadin ku da shiga wajen matayi ku rinka shiga wajen matayi kuna keɓanta da su annabi yace na hane ku wannan kada ku sake ku yi sabai suka ce ya rasulallah wani alham ya rasulallah ko da alhamu ne sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce alham almaut alham ai wannan mutuwan ma kenan me alham shine aqaribu zawj shine makusantan makusantan miji ma'ana suka tambaya rasulallah ko da irin yan uwan miji ne misali a ce mata aure ce yan uwan miji kada dan uwan miji ya je shiga gidan matar dan uwa suke suke banta da ita sai annabi ya ce a wannan kamar ba ya ce bala'in kenan za a fi ganewa ina gani ce bala'in kenan me dalili saboda duk wanda ya shiga irin wannan za a ce ya shiga gidan wansa ko ya shiga gidan kanin babansa ko ya shiga gidan kaza dinsa ba a kawo masa wani ba akwai alaka to shi kuma shedan ya san yadda zai kulla alaka da take mara kyau ya kawar da waccan mai kyau din to shi sa keɓanta tsakanin namiji da mace yan uwa wannan matsala ne wallahi duk imaninka duk nagartarka duk yadda kake ji ka kai ka kawo wallahi babban abin da za ka yi ka guji abin kawai kada ka sake ka rinka keɓanta da mace duk yadda aikinka ya nuna ya bayar da haka ka yi ƙoƙari ka sa kanka shamaki tsakanin keɓanta tsakaninka da mace wallahi akwai matsala akwai matsala annabi yusuf alaihi salam annabin allah ne mursali ne manzo ne lokacin da allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a cikin suratu yusuf da waccan mata imratul aziz ta keɓanta da shi ta rarrafe ƙofofi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haitalaka haitalaka Allah maɗaukin sarki cewa wa hamma biha wa hamma bi wala qad hammat bihi sai Allah ya ce me wa hamma biha laula arra burhana rabbi malamai sun tafassara wajen kokarin fito da wannan abu ta yunkuri Allah ya ce wala qad hammat bihi ta yunkurin afka masa ta yunkuri ta ga ta samu biyan bukatarsa biyan bukatar ta hanyar annabi yusuf sai Allah ya ce wa hamma biha shi ma annabi yusuf alaihi salam ya yi yunkuri sai Allah maɗaukin sarki ce laula an ra'a burhan rabbi ba da ban ya ga hujja daga Allah maɗaukakin sarki ba wannan ba annabin Allah kenan annabi yusuf alaihi salam kai kuma waye ni kuma waye to shi sa wannan kuskure ne babba musamman kuma ga mutumin da yake karatu da alkur'ani ya ce wai an kawo mace da zai mata ruqiya shagonsa na ruqiya wai sai ya ce kowa ya fita daga shi sai ita kada ka manta lokacin da ake mata ruqiya galibi fita take daga hankalinta lokacin da bata cikin hankalinta komai za ta iya yi za ta iya kayan jikinta ba ta san lokacin da za ta cire su ba ko ba ta cire su ba za ta fita daga yanayin da bai kamata a ce namiji ya ga mace a wannan lokacin ba kuma daga kai sai ita saboda haka wallahi matsala ce babba matukar mutum yana so ya kiyaye imaninsa ya kiyaye imaninsa ya kiyaye mutuncinsa to ya guji wannan duk lokacin da mutum ya zo a matsayinka na wanda kake ka iya Allah madaukakin sarki ya sa ka iya zaka taimaka wa mutane to ya kasance idan zaka kace ina babanta ya zo ya zauna ina yayanta ina mijinta ayi a gaban su amma haramun ne bayan zaman sa kuskure haramun ne kake banta kai da mace kace za ka yi mata magani waye saka Allah madaukakin sarki shirye da mu malai ce abu na tara wada'u yad wada'u yadihi ala jismi al-maridati afna al-ilaj ɗaya daga cikin kuskuren da masu magani suke shine mutum ya rinka taba jikin mace idan mace ce mutum ya rinka sanya hannunsa ya rinka taba jikinta wannan kuskure ne shi ma kuskure ne addinin musulunci ya hana namiji ya taba jikin macen da ba muharramarsa ba wannan haramun ne shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko lokacin da yake yin mubaya'a wa mata da suka kawo hannayensu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inni la usafihun nisa ai ni bana gaisawa da mata bana mubaya'a da mata haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musu mubaya'ar ba tare da ya taba hannunsa ba idan tsarki ne da tsoron Allah da kyakkyawar zuciya ka kai annabi ne to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace baya taba jikin mata to saboda haka bai kamata a ce an kawo mara lafiya lokacin da kake mata ruqiya ka ce ka ranka taba jikinta ba akwai waɗanda zaka ga a garin magani da alkur'ani sai su ce sai su karatu su karatu su tofa a hannun sai su ce wai sai su daki cinyan mace wai in a cinye ki aljanna Allah ya fita idan suka karatu sai su dake bayanta sai a ce idan a baya yake fita ya ubangiji idan a baya yake Allah ka fitar da shi sai a dake bayanta sai a ƙaran karatu a haka ko ina jikinta zai an daka kaga wannan iskanci ne wallahi kuwa wallahi rashin mutunci ne wannan ko shakka babu ko shakka babu wannan ya saba shi sa abinda malam ya faɗa tun farko mutanen da kafar su bata ginu akan addini ba bai kamata su shiga irin harka ba kuma kai ma bai kamata ka ɗauki mara lafiya ka kai su irin wajen waɗannan ba wato abin da ya faru shine yan shekarun da suka gabata a baya sai kasance abin ya zama to wani irin abu da ya damu mutane ko ina suka ji an ce wancan aljanu wancan aljanu kowa kowace mace aljani ko musamman da mata sun fi sai a ta aljanu to shi sa sai kasuwa ta bude sai kasuwa ta bude kawai mutane sai suka rinka cewa su ma sun zama masu rukiya kowa ya zama mai rukiya to abin da ya faru kenan wanda idan da a ce tun a lokacin an tsaya an abin kaidi wallahi irin waɗannan yaran da yawa daga cikin su masu cewa su aljanu wasu ba aljanu bane wallahi wasu ba aljanu bane wasu shegantaka ne kawai idan yarinya ba ta so a mata a gida kawai sai ta faɗi ta abin kuma bari ita aljini ne da kun taba ta ya taimata za ta abin nan idan yarinya ba ta so ta yi abu a gida ana so a takura mata kawai sai ta bangire ta ta abin nan to da abu ya tashi a gaba sai a ce kada bata mata rai tana da aljanu akwai wanda yake ban labari yace a wata makarantar sakandare a nan cikin garin Kano ba sai na faɗi sunanta ba sai irin wannan kusan a kullum principal din sai a zo office ɗinta a jere mata mata sun kai guda goma ko ishirin duk suna ta aljanu sun kai guda goma ko ishirin wallahi yace a zo a tattara yan malaman islamic so da haka da yan ustazai masu dan abin haka zo a yi ta karatu abin ya dame ta da ƙarshe dai wannan principal ɗin da yake ita ba yan duniya ce ta ce ta fahimci abin da fa akwai rashin mutunci a ciki ta ce a je a so mata bulala katotuwa aka aka so mata murti yake bulala wallahi ta ce da rana ta farko yace mu rana ta farko da aka masa aka kawo mata su da yawa aka jere mata su ta ce ba ta san kowanne ustaz yazo kowa ya koma gefe ita ce ustaz zai yazo wallahi ta dauki bulala ta rinka dukan su ta rinka dukan su da ta daya biyu uku sai suka daina a makarantar wallahi yace mun sai suka daina saboda haka irin waɗannan abubuwan wallahi wani abin shigantaka ne yan uwa akwai na gasken na zahiri akwai masu tabbas amma wallahi wasu shigantaka ne saboda in ka duba yadda abin yayi yawa yayi yawa kowace yarinya sai ta ce ita ma aljinu ne da ita da an fara abu da ɗaya ta tare sai guda goma su tayar to inda an tsa an yi bincike wasu ba ba shi da alaka da wani aljinu wani kuma abin da wani namijin yake ko ta macen take ba alaka ba abu ne da yake da alaka da aljinu abu ne da yake da alaka da kwakwalwa ba aljini bane wallahi kwakwalwa ce wani damuwa ce depression ne kawai idan damuwa ta tattara ta yi wa mutum yawa to sai ya rinka ganin abin da yake daidai ba daidai ba abin da ba daidai ba sai rinka ganin sa daidai sai abubuwa su rinka canza masa wallahi kuwa to shi kenan sai a rinka cewa mutum aljini da shi za a ɗauke shi a kaushe zama masu rukiya su taimai bulala to ya kamata duk a rinka fahimta irin waɗannan abubuwa ba kai tsaye kamata a rinka shiga cikin harkar ba Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na goma ya ce amrul maridi an yamtani an anwa'in mu'ayyana min at-ta'ami li anna dhalika yudha'afu al-jinn bi za'mihi yace wasu daga cikin marasa lafiya suna hana wasu daga cikin masu magani da alqur'ani suna hana mara lafiya ya daina cin wasu nau'i'ika na abinci wai su ariya wasu hakan yana sawa aljanni yayi rauni a jikinsa sai a ce masa daina cin abinci kaza daina cin abinci kaza da irin abinci kaza wai dalilin su shine idan ya daina ci aljanin da yake jikinsa zai rauni yunwa ta kan masa ya fita da kansa su aryawa su kenan abu na sha ɗaya alƙira'atu ala milhin wa rashihi fil manzil shine yin karatu a cikin gishiri sai a samu gishiri da ruwa haka sai a zuba gishiri a cikin ruwa sai a karatu a cikinsa suna karanta abubuwan da suke karantawa a ciki sai a riya shi a cikin gida shi ma ba daidai ba ne malai ce abu na goma sha biyu alƙira'atu ala suratul fotografiya badalan min ihbaril maridi akwai waɗanda ma su idan abin nasu ya kai su ba za su yi ma karatu wa mara lafiya su da shi ba hotonsa kawai su ce a kawo kamar yadda wasu daga cikin bokaye suke idan boka idan wasu bokayen suna so su yi mutum aiki ba sa buƙatar su ga mutum kawai cewa sai a kawo masa hotonsa ta wannan hoton ta hanyar hoton za su yi tsafi kuma tsafin ya je ci mutum to su ma wasu daga cikin masu magani da alƙur'ani sai su ce to a kawo musu hoton mutum wasu sa hoto a gaba sai ne masa karatu auka masu irin wannan shi ma wannan kuskure ne malai ce wa ghayra zalika min al mukhalafati da wasu waɗannan daga cikin abubuwa da suke na saba shari'a ne walau qama ba'du ikhwanuna walau qama ba'du ikhwanina min talabati al ilmi بالتقصي لما عليه المعالجون الآن ثم يكتب رسالة في بدع العلاج لكانت نافئة mala yace da ma za a samu wasu daga cikin ƴan uwanmu ɗaliban ilimi su tashi wajen bin diddigi da binciken abubuwan da masu magani da alƙur'ani suke yi na kuskure sannan kuma su rubuta wata risala su rubuta wani ɗan ƙaramin littafi da zai bayani game da bidiyo'in masu magani ya ce da hakan ya yi amfani sai ma lisa lamba a ƙasa ƙasa sai ce wa zalika lin shigali an hadhal mawdu bima huwa ahammu minhu yace ni abin da yasa ba zan yi wannan ba saboda na shagalta da abin da ya fi shi muhimmanci abubuwan da ya shafi da'awa da rubuce-rubuce ba da lokacin da zan tsaya na tato waɗannan abubuwan yace ina ma za a samu wasu daga cikin ɗaliban ilimi su tsaya su yi bincike akan irin waɗannan abubuwan da masu magani da alkur'ani suke na kuskure su rubuta littafi a kansa don duk mutumin da yake yi ya gane abin da yake ba daidai bane ya daina sannan wanda kuma duk yake kai kansa ko ya kai dan uwarsa wajen masu magani ya gane waɗannan abubuwan ba daidai bane ko da za a yi masa ya hana ya ce bai yadda ba shine amfanin rubutun da malai ce ina ma za a samu malai ce la siyama idza zakara dalila ala bid'iyati kulli fi'lin yadhkuruhu musamman ma idan a ce shi wanda zai yi rubutun zai ambaci dalili akan kowace bid'a da zai ambata bid'a kaza ga yadda ake aikata ta ga kuma dalilin da yasa alqur'ani ko hadisi ya haramta ta ya kawo waɗannan abubuwa malai ce min ajali hadhihi almukhalafat wa ghayriha ra'aytu ba'd ra'aytu ba'd ad-du'at yunaduna bi ighlaqi bab al-ilaj tamaman وعدم فتحه درءا للفتنة والسدا للذريئة mala ya ce sakamakon irin waɗannan abubuwa da ake yi ne na saba wa shari'a wajen yin magani da wasunsu ra'aitu ba abar du'a ya ce na ga wasu daga cikin masu da'awa malamai masu kira zuwa ga addinin musulunci yunadu na bi ighlaqi babil ilaji suna kira da cewa duk abin da ya shafi yin magani da alƙur'ani ma gaba ɗaya kamata a hana shi tamaman gaba ɗayansa wa adami fathihi da rashin buɗe ƙofar ci gaba da yi dar alil fitna domin a ƙoƙarin tunkuɗe fitinar da ake ciki wasaddin lidari'a da kuma ƙoƙarin toshe kafar fitina wato abinda malai ke cewa shine da irin waɗannan abubuwan suka kunno a cikin mutane da wato mu kalli abin yadda yake ta ɗauri da asali annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da alƙur'ani kuma ana karanta shi a samu lafiya za mu zo mu ji dalilai a gaba insha Allah ta'ala to da zamani ya tsayi sai kasance kuma bokaye suna cin kasuwanninsu da masu magani da alkurani kuma suka dawo aka ci gaba da yi sai waɗannan kurakuran suka shiga da waɗannan kurakuran suka shiga sai wasu daga cikin malamai suke gani cewa su suna gani gaskiya a hana wannan harka mata rukiya saboda abubuwan da ake ciki na kuskure saboda haka sai suka ce su suna gani gaba ɗaya a hana ta domin a toshe kafar barna malai cewa mimma yara zalika daga cikin malaman da suke ganin hakan fadilatu shaykh safwatu shaudafi rahimahullahu ta'ala akwai ɗaya daga cikin malamai mai suna safwatu shaudafi Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama malai ce wa ghairuhu da wani samina du'ati daga cikin malamai masu da'awa alghayurina masu kishi ala tauhidi a bisa tauhidi kada ya lalace ayyuhu dasha kada a yakushi tauhidi kada a lalata tauhidi wa ala shababi ayyuftan hakanan kuma ya kawo wannan shawara ne kada su matasan da suke wannan aiki kada a fitine su wa mai mayyara zalika daga cikin har yanzu wanda yake ganin hakan fadilatu shaykh muhammad hussein yaqub akwai muhammad hussein yaqub hafizahullahu Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi ma'ana shi yana rayi kenan faqad haddathani bi ba'd hadhihi bid'a yace shi wannan malama manzo yana da shi ya bani labarin wasu daga cikin irin bid'o'in nan da ake wanda shi ya gani wara'a annahu yanbaghi an nunadi bi iqlaqi hadha albab yace yana gani da shi da irin su malam wahid abdulsalam bali su hadu su yi kira wajen hana irin wannan harka da ake ta ruqya da alqur'ani saboda abubuwan da aka shigar na rashin kyautawa wa haffal marda yace su kwadaitar da marasa lafiya ay yasta'inu billahi da duk lokacin da mara lafiya wani abu ya same shi irin wannan na shafa aljanu ko sihiri ya nemi taimakon Allah madaukakin sarki wa yatawakkalu alaihi su kuma dogara ga Allah maɗaukakin sarki fa huwa wahdahu kashiful ham Allah maɗaukakin sarki shi shi kadai shi zai iya yaye musu damuwar da suke ciki yan uwa ina gani anan zamu takata insha Allah ta'ala gobe zai mu dora kuma daga inda muka tsaya Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya yafi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله